أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم
إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله السنيا
ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce iz ja'ukum min fawqi min fawqikum a yayin da suka zo muku ta sama da kuma ta ƙasa daga gare ku ma'ana sun zo muku ta kan tudun madina da kuma farin madina shi da aka ce su wanda suka zo ta sama su ɗin su ne banu asadin da kuma da dafana wanda suka zo kuma ta kasar su su ne ƙuran shawa da kinanata da kuma su albashin arab wa idza ta tilamsa a yayin da kannai suka suka bambi suka bambi gaban kowane abu in ban da duba zuwa abin jita su da tashi hankali ba abin da suke duba wa balbatul qulubul hanajar zuciyoyi suka kai makoshi ma'ana sau suka sananta su kai makoshi saboda har wannan razanin da suke ciki wata zuru da billahi zununa Allah ya ce kuna yin zace-zace kuma da ubangiji yawwa su waɗanda suke muminai suna yin zaton alkhairi ga ubangiji su kuma wanda suke munafukai wanda imani da yi rauni a zuciyarsu ba saboda ganin irin rundunar da suka taso suna ganin ma ai shi kenan ma da yau ma musulunci kamar ma an daina yin sa abin da suke tun da a lokacin gabaki ɗin kabilar larabawa sun riga sun yi haɗin kai sun nufi su madina an riga an fito nan wata ga su abu sufiyana da taron rundunar ahbabu sun ƙarasu can kuma a baya ga su yahudawa da nukuraita wanda kuma sun warware alkawari saboda haka ta gaba ta baya makiya da suka tunkaro madina na allah ya هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا
ce hunalika a nan ne aka jarrabu muminai domin ubangiji ya ga irin karfin imaninsu wa zulzilu aka raurawar da su zalzalar shadida raurawa wadda take mai tsanani saboda tsananin firgicin da ake ciki na
وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ka cira a yayin da munafiqai da waɗannan waɗanda a ɗorin imani shine nufaka a cikin zuciyarsu suka ce ma wa adalar lafiyar illa gura ai abba abin da ubangiji yi mana alƙawari na nasarar da yi mana alƙawari za mu samu da ma'aikinsa ma'ana ta harshen annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama ba illa gura ba rubi ba kawai haka su mura da suka dinga faɗa wai wannan abin kawai zuɗi ne an ce za su masu ba to yanzu ga irin ta nan ga irin ta nan shi ke nan ma abin da ya zo ƙarshe haka suka dinga faɗa subhanallah na
وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذنك فريق منهم الذين يقولون إنهم متعورة وما هي بعورة إن يريدون إلا ضرارا وإذ قالت طائفة منهم أيام da wata jama'a daga cikin su munafikai suke cewa ya ahli yasriba wannan yasriba sunan madina ne wanda a can jahiliya sunan da suke kiran madina kenan yasriba wanda daga baya shugaba sallallahu alaihi wasallama yi hali ga burin haɗin da cewa madina yasriba sai dai a kira wata ko madina ko a kira ta ɗaiba ko kuma ɓafa ko kuma a kira ta tabbatin islam ko kuma a kira wuta darin hijiraci to shi da suke cewa ya fi mutanen yasir ma'ana ta mutan baki da ke nan la mu amala ku ai babu wajen zama garin ku farju dan za ku koma a wannan lokacin kuwa shugaba sallallahu alaihi wasallam ya fito tare su a hadari tare da rundunar sahabbansa kimanin kamar mutum da dubu uku suna nan daidai wajen farin wajen dutsen sanu sanu kuma yana nan wajen madina a nan ne inda shugaba sallallahu alaihi wasallam aka kafa sansani manzon Allah ya zauna a wannan wajen to shi ne su muna da suka dinga gaya wa muna a yan uwansu ku koma ku koma suna ce musu ku koma wa yasta abul fariqun min hudul maliya wasu kuma daga cikin su suna da izinin shugaba sallallahu alaihi wasallama za su koma madina da shi an fito yaki kuma za su koma ya kuma inda buyuta na aura suna cewa ai gidajen mu a kwaye yake ba da gidajen mu a kwaye yake idan mun bar gidajen mu ko barayi ko wani ba su yi zuwa su za su yi zuwa shiga gidajen mu da haka muna shaye in mun baro madina ko bar gidajen mu a kike Allah ya ce wa ma ku wa ma ke da'awata ita gidan nasu aikin ba a kwaye take ba kawai dai mu fada ne a cikin zuciyarsu suna da zuciya wanda manzila da ta mutu za ta gama da musulunci gaba ɗaya da sani ba in yi hudu da illa raya ba abin da suke nufi in ba gudu ba so suke yi kawai su gudu su bar shugaba a yin salatu wassalam yawwa saboda sun ga irin rundunar da ta mutu abu su ya ba su taɓa haɗa rundunar irin wannan ba ga yahudawa kuma sun haɗa kai gaba ki ɗaya da gidan larabawa sun zo a lokacin sun mamaye madina so suke fafi cikin madina na'am ولو كفرت عليهم لقضيها ثم تؤمن الفتنة أعطوها وما تنبأوا بها إلا مسيرا نعم ولو دخلت عليهم من أقطارها da a ce za a shiga musu suna cikin madina a shige su ta sasanninta sun masu ilil fitinata sannan sai a neme su da yin kafirci a neme su da su kafircewa Allah la'atawa aikankace ne wanda za su ji wa kafircin dama abin da suke jira kenan kenan ana zuwa musu da kafirci sai su karɓi su zuwa kafirci wa ma talaffuzu bi hadha Allah yasira ko ba za su wani jinkiri ba ba za su wani jinkiri a- da ita ba Allah yasira sai dai dan kadan yawa kawai za su karɓi kafirci ne
ولقد كانوا آمنوا الله من قبلنا يولدنا يولدون أدبارهم وكان أهل الله مسؤولا Allah ya ce wa ma talaffuzu bi hadha Allah yasira ba za su samu jinkiri a cikin ta ba sai dai ko dan kadan za su samu jinkiri kuma su ma abu a gama da su walakar kanu ahadullah hakika sun kasance sun yi wa Allah alkawari tun kafin nan la yuwallu da fara cewa su idan an zo fagen fara ba za su juya da baya ba tuntun sun yi wa Allah alkawari haka to amma kuma yanzu ga sanar sun yi sun kai wannan alkawari da suka yi wa ubangiji wa kana ahadullah mas'ula alkawari da ubangiji kuma abun tambayo ne yawwa alkawarin Allah aka alkawari da Allah to Allah yana nan zai tambaye ka kan alkawarin da kai da shi shi yasa da alkawarin da kai tsakanin ka da ubangiji to wannan haƙƙi ne wurin ubangiji lalle sai ka cika shi yanzu kamar aure da mashaiki da ake yi ka je a ranka dama ɗariƙa ka dinga yi to nazari ne alkawari ne kai da Allah amma wanda muke ɗarikar tijjaniya kai istighfari kai salati kai alala alƙawari kai tsakaninka da Allah cewa za ka dinga yi to idan baka yi ba ma wannan abin yana kanka yawa irin alƙawari ne da sayyidina Muhammad bin al-As yi gurin shugaba yayi alƙawarin zai dinga yin azumi kaga da yayi alƙawarin sa sai ya zama dole a kansa kaga haddaka bayan ya rubuta ba in ma bai yi ba sai daga baya sai ya zo sai ya raba shi shi yasa dinga kula da alƙawari alƙawari tsakaninka da halitta ma dan uwarka ba a so ka saba ya kuma alƙawari tsakaninka da Allah shi yasa wannan aurat da muke yi na dariƙa dai alƙawari ne alƙawari ne kai tsakaninka da Allah ko za ka istighfari kai salati kai hala haidala ba dan komai wata abudan lillahi da kuma hidima da shugaba alaihi salatu wassalam na'am
قل من ينفعكم الشراب والنفع إن فعلتم من الموت على القصر وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل قد أوس يا رسول الله لم ينفعكم الفرار إن قررتم من الموت أو القتل أي gudun da za ku yi ba zai amfane ku ba in ma kun guje saboda tsoron mutuwa ko kuma saboda kisa to ai ba zai amfane ku ba wa idan a yayin nan idan kuka gudu la tubarquna fi dunya ma ana tararukum illa qalila to ai ba za a je ku guda ba a nan duniya sai dan kadan idan ka guje wa yaki ka guje wa mutuwa amma dai ai mutuwa tana tare da kuɗi ko saboda haka dan zaman da za ku yi dan kadan ne a duniya in ba ku mutu ta wajen yaki ba da mutuwa za ta guje riske ku wanda ma a ce kun zo kun mutu gurin bin Allah gurin bin shugaba alaihi salatu wassalam na'am قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أرادكم سوءا وأرادكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا na'am kul ka gaya musu ya rasulullah man zallabi ya asimukum min allahi wane ne zai tsare ku daga kamun ubangiji ina arada ku su'an idan ubangiji ya nufin wani mummuna da ku kamar ko halaka ko kuma ta kare ya idan ubangiji ya nufin haka da ku wa zai tsare ku daga wannan babu babu da zai tsare ku au ko kuma wane ne man lallabi yusibuku wane ne zai iya samu shi da abu au wane iya samu kuma wani mummunan aiki kamar ko halaka idan ubangiji ya muku ya muku wani alheri da ku wala ya ji da rabu min kullahi waliya ba za su samu wani majibanci wanda zai amfane su ba ba Allah ba wala nasira ko kuma wani mai taimako wanda zai ice tsanani gare su in ba ubangiji ba
قد يعلم الله المعروفين منكم والقائلين بأقوالهم وهم ثم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا kad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqin haqiqa ubangiji ya san masu dadirarwa daga cikin ku, wanda suke dadirar da mutane da bari su kuma ran Allah su kuma ran Allah zuwa ga yakin nan wanda aka fi nan Allah an ce wa'annan rasuli su yi guda da zama mukurai da mukurai ba wal qa'idin da juwahir da kuma waɗannan da suke da wa ɗan uwansu hazumma ilaina ku tawar zuwa gare mu wala ya tuna ba'asa Allah ya ce ba sa mataki da yaki ba sa zuwa yaki illa kalila sai ɗan kaɗan in ma ta sun fita ɗin riya ce ta sa suka fita da kuma jiyarwa dan suna da tun za a samu nasara su samu ganima amma tun sun ga alamun cewa kamar ba ka nasara to da baya da ba za su dinga dawowa su nuna kuwa an fito tare da su can kuma sai su juya sai su koma yawa shi sana daga cikin halin mutaka halin munafukai aikin alheri ne ake yi a wajen ko ne yake yi kai ba ka je ka shiga aikin alheri ba amma kuma ka hana mutane su ji to wannan aiki ne na munafukai yawa kai ba ka je ba kanka cikin aikin alheri ba ko wasu da suke aikin alheri ko wani da aikin alheri kai ka ci zuwa amma hasada amma wani abu sannan kuma kana tara mutane ga barin su ji to wannan shi ne tsantsar aikin munafukai haka suke yi shugaba alayhi salatu wassalam yawwa haka suke yi in za a fita ya fi su dinga dakarar da mutane suna dakarar da mutane kada a fi shugaba alayhi salatu wassalam na'am shahatan alaikum أشحة عليكم فإذا جاءهم رأيتهم ينظرون إليك تقول أعينهم كالذي يغشي عليهم الموت وإذا ذهب القوم سافرهم بألسنة حديد وشحة على الميت أولئك لديهم فأحرم الله فأحرم الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا ashhatan alaikum masu tsananin koro ne a gare ku ma'ana ƙarshe koro shi ne tsananin rowa a gare ku suna yi matuƙar rowa wajen taimako a gare ku duk abin da ya zama taimako ne ko kuma wani abu na alkhairi ne ko kuma wani abu wani alheri ne ko taimako ne wanda zo- zai zuci gaba gare ku musulmai to masu tsananin koro ne akan wannan abu haka halin su muna haka yake faka za ta alhauku idan aka ce wani halin tsoro ya zo kuma ko ya yi ra'aita wani yin ilaika sai ka ga su muna kan suna duba zuwa gare ka nan duk ubangiji tabaraka wa ta'ala yana kwayo su sifan munafiqan ne saboda a wannan lokacin suna cikin sahabbai a gurin a gaurayi to in tsoro ya saka da yin tsoro ya saka da duba zuwa gare ka ya rasulullah fa duba ayyukum kallabi sha'alayhi wal mawt sai ka ga idanuwarsu tana yin yawo tana jujjuyawa kamar wanda aka same shi da aka same shi da halin suma min al saboda mutuwa yana cikin wani hali na mutuwa ya za ka da mutu yana jujjuyawa ya juya don ya kaɗa to haka za ka ga kan suna yi wanda da ba su damu dama ma tashi za su yi su gudu fa ina da hakan hausa idan aka ce wannan tsoron ya tafi salafu sai su dinga cutar ku da alsinatin hidajin da kaifa an harasha sai kuma su dinga sa baki kullum bakin su yadda kasar ubangiji sai ya sai ya siffanta harshunan su kamar da takobi yawwa kaifa an harasa haka zaka harshen su yake sai su dinga cutar ku ashahatin alal aini kuma ga su masu tsananin faɗayi ne akan ganima wajen ganima sun fi kowa san ganima daga an fito sun sun ga alamun ganima sun fi kowa zaƙewa a kan neman ganima wula'in kalannu ne allah ya ce to waɗannan a haƙiƙa ba su yi imani ba duk da sun zo sun nuna sun yi imani da manzon allah to ba ne ba ne ba su yi imani ba ba a haɓa allah ba a ubangiji ya ɓata ayyukansu wa kana zalika wannan ɓata ayyukan nasu alallahi ya tsira abu ne mai sauƙi gurin ubangiji na'am
يحسبون الأحزاب لم يروا وإن كان الأحزاب يرد لأنهم بالغون بالأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لهم يحسبون الأعداء سومنا مكلم suna batun cewa wannan rundunar ta kafarin su abu su kiyana lam yi da abu ai ba su tafi zuwa mata ba wa in ya kan habar Allah ya ce idan waɗannan rundunar kafaran nan suka zo ma'ana a ce kari na gaba su kuma dawowa yawan ku su waɗannan munafikan za su dinga buru sai su zo lau annahu ma kula kula arani ina ma cewa su sira a ƙauyuka ba a cikin madina suke ba ya sa nuna ana amfani da su dinga tambayar da halin ku su zo na ɗan suna cewa to ya hali ya dai halin su ne ina da an ce kafirai sun zo da kamar ko to ya aka yi ya da an ce an yi kaza to abin da su dinga buri kenan walau kanu fiku Allah ya ce da a ce kuma suna cikin ku ma qatalu illa qalila ba wani yaki da za su sai dai ko an kaɗan kaɗan ɗin ma za su yi mai dambiya don kuma tsoro saboda ta a dinga aibata su wai kar a gane su munafukai ne to kwa shugaban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya san abin da za a yake duniya da lahira ya san kuma ku dinga nufaka wanda abu ma na kafiri لقد كان لكم في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وآخر
saboda lokacin da ita ubangiji ya sako wannan iskar nan iskar saba ta rufe samu abu abu safiya da suna rumi ta tayar musu da hankali aka ci tukunya ma idan sun dora wannan iskar sai ta kifar da ita ta dinga duka da abin hawansu an ci abu safiya da sun ko a rufe sai ci kowa ya rike na hannu don uwansa don kowane shi kuma ga su cikin duhun dare ga sanyi iska ta dinga kada su saboda haka ta ce da wannan dole da suka juya suka hanyar mata to su munafikai sai sai suka dinga batun cewa kafa su abu su gane su je gaba kuma su shawara su dawo shi ne ubangiji yake faɗa haka Allah ya ce da karka da na kuma fi rasulullahi uswatun hasana ai ke wannan koyi kyakkyawa ya tabbata ga yin cikin shugaba sallallahu alaihi wasallama ma'ana iktida'an bihi fil qitali ku yi koyi da shugaba sallallahu alaihi wasallam a cikin yaƙi yadda shugaba ya fito kuma ya tabbata to kuma ku yi koyi da annabi a gurin wannan ba ku da kuziri ga manzon Allah ya fito ya zo ya tabbata to shi aka ba ku koyi da shi aka ba ku wanda za ku koyi da shi koyi da shi liman kana yarjullaha ga wanda ya zo yana shayin ubangiji wal yawmal akhir yana shayin haduwa da ubangiji wa zakar Allah kasira kuma ya ambaci Allah ambato mai yawa to kaga nan ita wannan ayar duk da dai ta sauka akan shi sha'anin yayi la karkana da kunki rasulullah sallallahu hasana to amma ta ja zai zata ma akan komai dukkanin wata ma'amala abin da ya shafi ma'amala na addini wanda ubangiji ya zo mana da shi kamar na ibadat ko kuma ma'amala na zamantakewa tsakanin dan uwa da dan uwa ko kuma ma'amala na sha'anin abubuwa kamar na abin da yake mubahi kamar abubuwan da za ka ci za ka sha za ka yi za ka daura da sauran abubuwa kai dukkanin da rayuwa da ko ne ne da ubangiji ya sanya ma maza Allah zama shi da muhimmanka akan komai da koyi da annabi alaihi salatu wassalam shi yasa kuma babu wani nau'i na rayuwa wata rayuwa wadda take mai kyau wadda rayuwar manzon Allah ba ta masala wannan abun ba ma'ana ba ka samu koyi cikin annabi a cikin wannan abun ba duk wani nau'i wani abu da ka sani ana takadiri idan kun talaka ne almajiri ne farko da komai to kana da koyi a cikin rayuwar manzon Allah wanda ko kai ba dan koyi da shi to ka fi karfin kaskanci ka fi karfin kaskanci idan kai almajiri ne kana da koyi da manzon Allah a cikin wannan abu idan kai mawadaci ne kana da koyi da manzon Allah a cikin rayuwar Allah in ku duba sai ka ga wani abu na rayuwar manzon Allah ka nuna yadda mawadaci zai mu'amalarsa idan kai sarki ne ba idan ka duba nau'i na rayuwar da gurin Allah sai ka samu da za ka koyi da shi wajen cin abinci wajen shan ruwa wajen sa takalmi wajen kallo wajen tafiya wajen ɗabi'a wajen yin aski duk dai wani abu da ya rusa ka idan ka ɗauki rayuwar da Allah sai ka ga abin koyi a ciki wajen yadda za ka yi mu'amala da mutum wanda yadda za ka fi cikin mutane ka yi magana wajen yaki in aka ce ga mayaƙa sun shigo muku da ko rayuwar mazan Allah da sai ka tafi duniya ciki idan kana cikin halin tsoro da ko rayuwar mazan Allah sai ka ɗauki abin da ya fi duniya a ciki komai da ka sani rayuwar mazan Allah ta bayyana maka halin sa yadda za ka yi shi yasa ubangiji ya ba wa annabi ya ce la karta da la fi rasulullahi uswatun ko uswatun hasanatun koyi kyakkyawa ya tabbata gare ka a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai hatta da magana idan za ka yi rayuwar manzon Allah ta nuna ma yadda za ka yi manzon Allah ko mai rayuwar manzon Allah ta bayyana shi kasuwanci in kai dan kasuwa ne ko ko irin kasuwancin nan da ake na zamani importa da exporta a shigar da kaya a yi da su idan ka ɗauko rayuwar manzon Allah da ba a buɗa sai ka sai ka samu wajen kuri a cikin rayuwar manzon Allah ya rubuta yadda za a yi wannan abu jirgin sama in ka ɗauko rayuwar manzon Allah duk da shugaba a lokacin ba jirgin sama sai ka ga akwai koyi da manzon Allah rayuwar manzon Allah ta shigo nan komai da ka sani rayuwar manzon Allah za ka samu koyi a ciki sallallahu alaihi wasallam ina wannan ma a lokacin al'ada ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادوا وما زادوا إلا إيمانا وتسليما walamma ra'al mu'minuna al'azaba yayin da su mu'minai suka ga taron kafirai qalu sai suka ce hada ma wa adana Allah wa rasuluhu wannan shine abin da ubangiji ya mana alƙawari kuma shugaba sallallahu alaihi wasallama ya mana alƙawari ma'ana Allah ya mana alƙawari a harshen manzon Allah wa sadaqa Allah wa rasuluhu ubangiji ya yi mana ubangiji ya yi gaskiya ma'aikinsa ma ya yi gaskiya wama ba da hun wannan ba abin da ya kara musu illa imanin a ce gaskatawa da alƙawarin Allah wata sulima da kuma duka wuya da lamarin Ubangiji na من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا to kamar yadda ya zo a cikin sahihi daga da hadisin sayyidina Anas yake cewa ita wannan aya min al-mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi yake cewa ta sauka ne akan shi Anas bin Nabal shi sayyidina Anas bin Nabal ana anyi ne ga shi sai da na anas bin malikin lokacin da aka yi badar ko ka uhudu lokacin da aka yi badar to bai samu halarta ba to sai ki yi wa allah alkawari yake cewa har inda wani mashahadi wanda wanzan allah zai muta nan gaba muka zo muka halarta to za a ga abin da zan yi yi wa Allah alƙawari lalle za a ga abin da zai yi na jarumta to aka zo yakin hudu ana bin nabar ya fito an san dai abin da ya faru a cikin yakin hudu wanda lokaci ne ana karawa aka tarwata mushrikai suka yi baya damar shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ajiye su wanda suke su abdullahi bin jubair da ragowar abokan su kusan mutum hamsin cewa su zauna a wannan dutse duk abin da suka gani kada su sauko to abin da ubangiji ya kaddara saboda haka sai suka sauko da suka sauko su kuma mushrikan suka zago ta bayan su suka dinga faɗo kansu habbai aka dinga shi aka dinga sara har wasu ma suka dinga sara turansu to a nan ne ana cikin wannan gumurzun an ce sai da na anas bin malik sai ya ga sai na anas bin nabali ya ce ya anasu aina ya ce anas ina za ka ne ya ce inni a tuduri haljannatu duna uhudin ƙanshin aljanna da ke ji a bayan uhudu saboda ya fada fagen fama shi sai na anas bin malik ya dinga ya dinga aka dinga yaki sai shahada ana aka kashe shi bacin an gama yaki aka zo ma aka rasa gawarsa saboda abin da aka samu a cikinsa tsakanin tsara da suka tsara da suka kwaya tamanin da samu a cikinsa an yi ma kaca-kaca an ce sai wata ƴar uwarsa ce ta zo ta gane shi da ɗan yamansa ta san wata alama ta ɗan yamansa ta gane shi da ɗan yamansa shi sai na anas bin mabar wanda shi ne wanda a cikin hadisin nan na ita rubayyuku wanda aka je aka cire wasu haƙori aka zo za a yi lissafi a kanta ita rubayu anas ya ce wallahi ya rasu lallai ba za a cire mata haƙorinka ba shugaba ya ce ya anasu kitabun lahi al-qisasu abin da ya ce a littafin Allah shine a yi isasi tun da ka cire haƙori ita ma a cire mata haƙori ya ce ya rasulullah wallahi ba za a cire ba yau kuma su masu ɗan uwanta wancan ɗin sun zo sun ce ba za su yadda ba su ba sai an yi za su an cire wani bari haƙori can shi kuma ya rasa ya ce wallahi ba za a cire ba can suka suka ce to mun yi abubuwa mun yaki sai shugaba ya ce inna min ibadillahi man law aqsama ala allahi la barra dama a cikin bayan Allah akwai wanda idan suka rantse suka ce Allah ya yaba ko ne ne suka ce Allah ya sai ya yi irin su arzu bin mabani kenan to a wannan aya ta ta sauka a kan sani min al-mu'minin jawani daga cikin mu'mini akwai wasu mazaje sadaku ma ahadullah alaihi wanda suka yi gaskiya a cikin abin da suka yi wa Allah alƙawari da shi fa minhum man qada hadahu daga cikin su akwai wanda ya biya alƙawarin nasa ya cika alkawarinsa wa minhum man yantazir daga cikin su kuma akwai wanda yake sauraro wa ma badalu tabdila ba su musanya su alkawarin su ba alkawarin da suka yi wa Allah ba su musanya shi ba tabdila ba sun yawa sabanin su munafikai su ba sun canza alkawarin nasu na'am
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء
yanzu Allah ku sadiki domin ubangiji ya saka wanda suke masu gaskiya da sirrihin da gaskiyarsu wa ya akaba da munafiki na insha in ya so kuma sai ya aka ya akatar da munafikai shine ya kashe su akan rufatar tasu abu ya tuba alayhi ko kuma ubangiji ya karbi tubansu daga ba kuma su daina inna Allah ya kika ubangiji ka daga turan mai kushi ba ne gafara ne ga wanda ya tuba zuwa gare shi rahiman mai jin kai
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا wa عزيزا rahmatullahi alladhina kafaru ubangiji ya juyar da waɗannan kafirai su ne wato su abu su fiyana da rundunar su Allah ya juyar da su bi gaizihim da makara su suna cikin halin makara amma kiri su lafiya da wani haira ba su samu abin da suke nufi ba su sun fito ne a wannan rundunar da suka haɗa sun haɗa kai da su da yahudawa shi ke rayuwar musulunci a yi ta ta ƙari wane mutum to Allah bai masu yadda suke so ba wa kafa Allah wani na fita ubangiji ya yi saboda mummunai wannan yakin saboda shi wannan yakin ba a haɗa an garza ba sai dai an dinga harba harba ne yawwa an dinga harba harbe in bar da wanda daga cikin kafirai da ya tsallako suka yi mubaraza da shi da sayyidina ali sayyidina ali ya kashe shi amma ba a yakin ba a gabza ba Allah bai su kowanne iskar iskar sa ba ta zo ta tarwatsa su suka gigice suka juya وقد الله المؤمنين تعالى وقيت يا سوى المؤمنيات da iska da kuma mala'iku wa kana Allah wani da shi ba kawiyan mai karfi ne a da kuma mutwayi ne a Allah faransa
وأنزل الذين جاءوا من أهل الكتاب منهم صراصير قال فريقا تقتلون وتأسرون فريقا wa anzara alladhina zaharu min ahli alkitab kuma ya saukar da waɗannan da suka taimaki su quraishi daga cikin ahli alkitab su ne domin quraila Allah ya sauko da su min sayasihim daga gawar su waɗanda da su ne ne da ruwa ubangiji ya jefa razani a cikin zuciyarsu farikan ta tuluna wasu jama'a daga cikin su kuna karkashe su wa ta su nuna farikan wasu kuma kuna ribace su shi nan lokacin da bayan ahbabu su ne da rasu abu su biya da sun juya allah ya kewa sun juya to shugaban sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo gida da ya dawo sai ya shiga ɗakin ne daga cikin mataukinsa a laifin lafi wasalam wasu sun ce zainabu ce wasu kuma sun ce kuma salama wasu sun ce sai da aisha ce shugaba sallallahu alaihi wasallam ya shiga yana cire kayan yaki ya cire sirkinsa ya ajiye ya ɗauko ruwanci yana wanka yana wanke kansa sai da jibril ya shigo sai ke ce ya rasulullah ya ce amma na hannu ma ba a silaha mu mala'iku ba mu ajiye makamin mu ba sai jibril ya ce shugaba ta kharuj ubangiji yana umarta kada ka fita sai ya ce ila ila aina zuwa ina wa ashara ila bani quraiza sai jibril ya manzo Allah ishara zuwa bani quraiza Allah ya ce a fita bani quraiza kada ajiye mata da fita bani quraiza to daga nan kuma ana fitowa sai aka nufi domin kwaraiza to shi ne shugaba sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yusalliyanna ahadun al'asara illa fi domin kwaraiza kada wani ya sallar la'asar in ba a domin kwaraiza ba wannan kuma lokacin kusan lokacin azhar ne aka yi haka saboda haka wasu sai suka ce to ai tun da shugaba ya ce kada mu sallar la'asar sai a domin kwaraiza idan kwana za mu yi hanya da za mu sallah da sai mun je domin kwaraiza saboda haka wasu ba su je ba sai wajen isha sai da dare shigo musu suka je gudu sallah suke la'asar wasu kuma suka ce a'a abinda ake nufi dai mu sauri suka tsaya a hanya suke sallar su suke gaggawar tafiya shine ka ga hadisin sai na ana sai ke cewa ka anni ra'aytu ka anni ra'aytu gubara sadi'an kai ka ce ni ina ganin a yanzu sai ka ba labarin ta kai ka ce ina ganin kura tana tashi tana tashi fi zikaki bani galibin a cikin lokunan nan na bani galibin sai ce mu kiba jibrila sai ce a shirin dunin mala'iku ne suka kawo suke tashi kura jibril ya jawo yana shugabantar su ya ce yi na tsara wani sallallahu alaihi ila bani quraiza lokacin da manzo Allah ya bani quraiza wato annabi da girma yake mun yi da cewa annabi Sulaiman idan zai tafi man aljanu da tsuntsaye da ƙwarika suna zuwa suna yi masa ƙawanya yana da saurin da su yau kuma ubangiji ne ke gawar a cikin alƙur'ani shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zo malaiku ne su jibrilu suke wannan suke kewaye da shi shi ne an sai ce ga haddin kuran da ke kai ka ce ina ganin kuran ta wannan ayar da na jibrilu lokacin da maza Allah ya shafa mun ƙwaraiza saboda haka shugaba sallallahu alaihi wasallama ya tafi birnin Quraiza da aka je birnin Quraiza shugaba sallallahu alaihi wasallama ya rutsa su aka cewa suna cikin gano su kusan kwana 20 saboda haka da sun san cewa sun saba alƙawari daga baya sai suka sauko sai suka ce shugaba alaihi salatu wasalam suna so a turo musu ɗaurinsu a buɗe baraka kamar su shawara da su sai aka tura musu abin da ya sai suke tambayar yanzu ya kace ganin zani wannan sha'anin akwai shugaban su ka abu bin asari yake ce mun gano da ni dai abin da ran da muku kun san dai wannan hakika shine annabin da ake gaya mana a cikin littafin mu to ɗayan abu ko dai mu haƙura mu bi shi mu imani ko muna son mu tsira suka ce ina ai san ko ne sai dai ba da su imani ba san ya gudu Allah ya gudu tuba ba mu yace to in ko ba haka ba sai dai mu yanda ko kuma fito da baki ɗin su su fito a yadda za a kuma san ƙarin an karkashe shi kenan yace in za ku fito ɗin wasu karkashe ƴaƴan su da matayen su su fito a karin bata yace amma kun san Allah mai Allah ne yace ko kuma su fito su nemi su faɗa su ce sun yi duk hukuncin da aka yanke musu sun yarda to wannan sai suka yarda suka ce abu da musu abu da baba da abu da baba ta yaje suka tambaye shi sai musu ishara ya ce duk kashe kuwa a yi to yana ta wannan sai jikinsa ya sanyi ya san cewa ya bayyana da sirrin Allah da annabi da ce faɗa haka ba sai ya dawo ya tafi masallaci ya je ƙaurafinsa a masallaci ya ce ba zai kwance kansa ba sai Allah ya tafi tubarsa shugaba sallallahu alaihi wasallam yace da waje na ya zo da ne masa afuwa amma tun da ya tafi ya tafi ga ubangiji to yaje sai ya tafi ubangiji kuma ya saboda haka ana cikin wannan halin dai akwai sa'ad bin mu'adh shugaba da cikin shugabanni na ansara wanda ausu an sani kabilun larabawa ausu da habaraji ne to shi sa'ad bin mu'adh shi ne shugaban ausu to kuma suna da kullum abinci tsakaninsu da yahudawa na bani buraita to sai suka ce sun yarda za su yarda da hukuncin da sai da nasu adabi da ma'azin ya wani ma'azin ya bayar a kansu to shi kuma sa'adu a can wajen yakin ahbabu an rubo kibiya akwai wani hibbaru bin al-arila ya harbe shi ta kibiya ya same shi a kaburi dan haka jijiyarsa wanda take kai jini ko dan gobarsa ta fashi jini yana ta zuba shugaba sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kawo shi gida aka yi masa rumfa a nan bakin masallaci aka samu kamar nasu na wannan lokacin suna jiyarsa suna kan gindinsa to da suka faɗi suka ce sun yadda za su sauko a kan hukuncin sai da nasu adu da ma'adin shugaba sai ya aika ya ce to a zo a zo a tura sa'adu shi ke da sa'adu da ma'adin ya zo aka koro shi a kan jaki ya komo aka ce da ya zo shi ne yake cewa ya rabi ya ce ubangiji ka sani laisa ahadu a habba ilayya an ujahidu fika min kaunin kaddabu nabi nabiyaka wa akharatuhu yace ubangiji ka sani babu wasu mutane da nake so in yaƙa a duniya irin mutanen da suka ƙaryata annabinka kuma suka fito da annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin garinsa su ne ƙuraysha ba wanda yake so in yaƙa gidan su shine yake cewa sa'adu ya ubangiji kuma na ga ina da kan kamar daga wannan yaƙin kamar yaƙi tsakanin ƙurayshawa da musulmi don shugaba ga musu ya ce ba za su ƙara yaƙan mu ba sai ya ce to ubangiji har in dai ka ƙaddara cewa ba za a kuma gabzawa ba in za a kuma gabzawa tsakanin ƙurayshu da mu musulmi to ubangiji ka tabbatar min da rayuwa ta ta yi tsayi don in ta yaƙi da su don ba wanda nake so in yaƙa in ba su ba Allah idan kuma ka sani daga yanzu an daina yaƙi da su to wannan ciwon nawa Allah ka cece shi ya zubar jini in mutu haka ba aka yana wannan addu'a to kafin kafin ai haka sai da ya zuwa ce to shi kenan suka ce sun yadda da hukuncin sa'ad bin ma'az saboda suna ganin ai dan uwan su ne suna da kulli da su a tun a jahiliya to sai shi sa'ad da baki dan sa babu ruwa ba ta Allah da annaba gurin sa ba sai da ya ce ya rasulullah ni ina ganin an taktula maƙatila maƙatilin duk wanda ya isa yaƙi a cikin suna da ya suna a kashe shi wata su ba yau da matansu kuma da 'ya'yansu ƙanana ga baki dai ina ganin su kuma wannan sun zama bayu aka ce to kayi hukunci da hukuncin Allah Allah ma tun a al'arshi abinda ubangiji ya nufa da su kenan to daga nan ba an ce sun kai wajen su su ɗari tara aka wakilta sayyidina ali da zubairu bin al-awwal da wannan aiki saboda haka aka sauko da su suna wani waje aka tange sai a fito da wasu a sare musu kai kenan sai aka fito da wasu a sare musu kai idan an ranka wani shagir shagari babba ne ko yaro ne sai na sai ce a duba marasa a gani in an ga gashi ya balaga a sare shi in yaro ne ya zama bawa haka da baki ɗaya su kusan mutum na tara aka karkashe su to daga nan kuma ana wani shi kuma sai na sa'adu jinin sai zubar da jini sai mutu a wannan lokacin shi ne shugaba yake cewa a hitarsa arshin layi bi sa'ad bi mauti sa'ad bin mu'adh sai da al'arshin Allah ya dinga girgiza saboda mutuwar sa'adu alhamdulillah Allah ba su imani sai da ya dinga girgiza saboda mutuwar sa to shi kenan shi ne karshen su da mulkwalaita shi yasa kuma kaga damar shugaba sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin wasicin da yi a harjin mushriki da min jazirat al-arab maza Allah ya wasici ga baki ɗayan jazirat al-arab cewa a fitar da mushrikai daga wannan waje kada wani kafiri ya zauna a cikin jazirat al-arab amma yau in kuma sai dai addu'a jidda ma tana daga cikin jazirat al-arab daga nan hayyama da har su wannan riyal duk yankin zirgin araba ne to maza Allah ya sun ce duk kafiri a fitar da shi daga nan wajen to su wani yahuda ko ne ko ɗaya karshen lamarin su kenan daman can kuma akwai su bani nabi su kuma kaga an kore su yanzu kuma sai haibar nan gaba su kuma suna nan suna ganin mu ƙara aya ɗaya sai mu ɗaya wa aurasa kuma arbabu
wa aurasa وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تبعوها وكان الله على كل شيء قديرا.
وأورثكم أرضهم وبنجي يبادر muku da ƙasarsu wa diyarahum da kuma gidajensu wa amwalahum da dukiyoyinsu wa ardan lam tadkhuluha Allah ya ce akwai wata ƙasar ma da ba ku take ta ba ita ce haibara tana nan da bai kama yawan bauɗi ta yahudawanci wa kana Allah Allah kadira mai iko da asa kowane abu shi yasa kaga yadda ya zo a cikin hadisi farkon zuwan shugaba sallallahu alaihi wasallam a Madina to su mu su muhajirun tun da sun zo babanci ne ba su to da dukiyoyin su ba su zo da komai ba su ko mutanen madina manoma ne ga arziki to sai to sun nemi cewa idan mutum yana da gonarsa ya raba ta biyu ya ba wa ɗan uwansa muhajirin guda ɗaya sai shugaba sallallahu alaihi wasallam ba a yadda da wannan ba sai suka ce to mun yadda su muhajirin su taimaka mana gurin aikin gonar duk abin da muka noma za mu tarayya da shi to sai aka yi daga wannan suka suna taimaka musu su kuma suna tarayya tarayya su cikin dukkanin abin da suka noma kuma sai ya zama wani makin yana da karfi a cikin mutanen madina sai ya ɗauko irin kuna bindidu bindidu biyar da biyar wani sai ya ɗauko wani gonar da sai ce ya rasulullah wannan na sai ya kawo bisi ga su nan muhajirin wanda suka zo daga maka a dinga taimaka musu a ita maza Allah sai ya karba to shi ne ke cewa kaga a cikin hadisin buhari kana rajul yaj'alu lin nabi sallallahu alaihi wasallam an-nahala hatta iftataha an-nadira wa bani quraiza to lokacin da aka bude barin nadir da bani quraiza to daga nan kuma sun kawo kuma ba a karba ya dukiya ta zo an ci kasashen yahudawa an samu kasu su an mallaki dukiya daga nan kuma shugaban kuma sai dinga juyan musu shi yasa kaga akwai wani kwanaki wani da ya bayyana a misra wani shaƙi wanda ya da suka da musulunci daga cikin irin sukan da ya da musulunci yana daga cikin irin wannan abin da ya kawo daga banu kwaraiza yake sukan musulunci akan cewa ga banu kwaraiza yadda aka yi musu an zo an yayyanka su an yi ne an karkashe su ike ta sukan musulunci da ran wanda a saniya haka mutane da yawa suka yarda to shi ne muke cewa to ai ko a yanzu a duniya idan mutum ya ci amanar ƙasa ya ci amanar ƙasa hukuncinsa kisa yanzu kamar ƙasar nan najeriya sai a samu su ci amanar ƙasa su haɗa ya domin su daga wajen ƙasar nan su turo su don a zo a tura mulkin ƙasar nan a kawo wani abu na fitina to hukuncinsu kisa to su ne mun ƙuraita ai cin amanar ƙasa suka yi saboda ƙasa ta Allah ce ta annabi yanzu Allah ya zo madina ƙasa ta zama tasa tunda ta Allah ce ta manzon Allah ce amma duk da fuskarfin musulunci ba sun san cewa annabi shi ne gaskiya manzon Allah ya yi alƙawari da su cewa za su zauna lafiya ka ga sun yi alƙawari da hukuma ke rago cewa za a ɗaure su za a ɗaure dukiyarsu saboda irin nan yana da muhimmanci da gaskiya a dinga kula wani yaro ya je makaranta haɗu da wani shaki su kawo masa irin nan wani su sa masa rawa akan aikin annabi kana jin wani abu kuma wanda manzon Allah ya kaji shi cewa abin nan da dan matsala ka kafurta a ce manzon Allah yi wani abu a jin fama wani abu a zuciyarka ka dan ji wani dum a'a ya za ya haka to mutum ya shiga hadari dan ana haka to wannan shi abinda bunu aka bunu razin ya kawo aka ruɗa musulmi to kaga to cin amanar ƙasa suka yi suka haɗo suka an ci an ba ku abinci amma kuka har kuka warware abincin nan kuka haɗa baki da wasu mabiya da kuma kuka gayyato su a zo a karya gwamnati don gwamnati ba a ci kamar juyin mulki an yi da mutum mulki ba a yi kisa a shafa kowa to ka wannan idan aka aka samu iko a kansu wannan hukunci ta kisa shi ne hukunci a shari'ar Allah sai a gama da su to a yanzu ma a yanzu a tsarin baturi su ma haka suke wanda ya ci amana kasa yana fara haka ne in aka kawo mutum cikin juyo mulki ko ya ci amana kasa ko sai aka shi shi saboda haka ta nan dai ba su samu dawo sukan musulunci ba wannan abin da aka shi ne daidai shi ne gaskiya yanzu a hakan ma ba a basu a nan din ba sun ta'addabi duniya ya kuma a ce suna cikin madina to ai ka gani shi sa manzo Allah ya ce ce ahadul mushrikin min al-ummi arabi shi sa ragowar su wanda suka dan wani a cikin zigatul arabi da sai da na kuma da yi ya kora ya fita take su daga wannan ƙasa alhamdulillah
Allahumma